Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
kuma muna farin cikin an kawo mana labarin khalifa na azare ya dawo daga kasar masar ya dawo lafiya kuma alhamdulillahi jikinsa da sauki Allah ya kara masa lafiya to za a ci gaba da karatu duk da dai malam ya gaji sosai bai samu bacci ba bai samu hutawa ba daga dawowa kuma ya zo can maulidi kuma yanzu kuma za a zo a yi karatu so saboda haka aikin kenan babu to alhamdulillah Allah ya kara mana lafiya za a ci gaba da karatu bayan haka saboda mun tunkari watan azumi mai albarka wanda yake ya kamata a fadakar da jama'a a kan farallan watan azumi a kan alkhairar da yake cikinta albarkar da yake cikinta da sauran abubuwa wanda yake wato allah ya kusa mana shi cikin watan azumi wanda yake malam zai fadakar kowa ya wata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
rahmatullahi ta'ala barakatu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulanu shehu salamuddin radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ga watan agusta miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin ga watan sha'aban hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam sho mansur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zan jalali wal ikrami a alara mai girma mai albarka ta maulan bashar salahu dini hafiza wallahu wa kawo waje za wallahu anna khairar muna miƙa gaisuwa ko muna miƙa gaisuwar mutanen kano sharu'anta ya ce a gaishe shi kwarai da gaske da sauran yan uwa duka a nan zawo sharu halisu sagagi hadimin halifa sunusi radiyallahu ta'ala anhu kuma mutanen azare tun daga khalifa zuwa mukaddamai da shehunai da muridai duk sun ce a gaida shehu gaisuwa cikakka muna fatan shehu ya amshi gaisuwarsu a halarar dukkan masoya da ke zaune a wannan halara baki daya ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh عليه صلاة الله ثم
muna tare da bako jikan maulan bashir abulfasi a abdusale zuwa ba abbas sale wancan da aka sani ɗansa ba wannan jika ne shi ma muna tare da shi ko muna ce ɗan uwanmu shugaba mai albarka alhaji aminu farin cikin samun karuwa na aure da yi muna roƙon Allah albarkacin waɗannan baituka Allah ya sa a haifi waliyai masoya shi bayi wannan addu'a shehu ce shi ne zai ni dai na ɗan taɓo wani ɗan ɓangare ne kawai in abun magana koma wani shehu shi ne zai yi addu'a Allah ya ba kowa ma duk mai neman aure Allah ya ba shi bismillah الرحمن الرحيم حرف الميم شيخ رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا يجي حرف الميم
دعانية
كي قرباني من تذكار سلمى daga tunani ko ambatan matan nan mai suna salma وسندني da matan nan mai suna tandani wadda in ka kalle ta so ɗaya sai kai na dama so dubu har suna cewa ma duk wanda Allah ke so ya halakar da shi ya nuna mai tandani shi kenan ya gama halaka wata mata ce aka yi azabanin ta saboda kyar to shi ne shi wuce kai ku raba ni da ambatan matan nan mai suna salma da matan nan mai suna tandani raba ni da ambatan su fa inna jamalar hashimi shi wuce kun san dalili domin jamalar hashimi kyawun nan na annabi mai kaka hashimi eh hashimi ba hashiman dangi mutaraddami ya riga ta da kofa ya riga ta zuwa a dama in ka bari tandami ta riga al-mustafa sallallahu alaihi wasallam zuwa to shi kenan ka gama yawo amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga zuwa shi ce to shine shehu ya ce fa inna jamal al-hashimi mutaraddami domin wato tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abun ambatona shine abun rubutuna kuma shine makomata kan manzon Allah ya tare min kofar ganin duk wani kyau
idza tarabba al-aqwama idan mutane suna jin daɗi malhan da kayayyakin kiɗa na wasanni irin su jita irin su garaya nono kultuji kalangu a shantu kwariya irin wake-wake da irin su michael jackson irin su bob marley irin su shata dan kwairo dan maraya haruna uji barmani coge musangari ko ne ne ga sunan dai shine malhan kayayyakin wasanni
ومطمئن
wamadmaun da kuma abin kwaɗayi yani wato wamadmaun ainihin kwaɗayin kallon wace-wacen 'yan mata da raye duk sanda mutum ke cikin wannan yake buƙatar ciye-ciyen irin wannan wace-wace da kuma kallon son kwaɗayin kallon wato raye-raye na 'yan mata karitto to ni ina jin daɗi بذكر الهاشمي da ambatan bahashiman dangi المكرم abin girmamawa sau da haka ni ba abin da ya dame ni da wato jijiyan wata wajen kowa da ake ni na ji annaba na kirji akewa ni ba na jin wani waƙan wai ana ma wani sarkin gwandu ko sarkin bauchi ko sarkin wane ne duk abin da na ji ana faɗi ne yabo to ni annaba da ke ji kawai saboda ni a wurina ba wani ne abin yabo in ba ne duk mutumin da ka gani yana da wani abin yabo to annabi ya raba in ko ba annabi ya raba ba baki ɗayansa abin kunya ne mutane ne ba su gane to shi ne shi ya ce to duk sanda mutane suke jin daɗin waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da son kallon 'yan mata suna raye-raye to ni ina jin daɗi da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hasman dangi جليسي
yace kun san abokin zama na muka ci jo ba mu sani ba إذا عقلوه idan na ke ina zaune ni kadai جمال محمد sallallahu alaihi wasallam ya ce kyawun fuska annabi muhammad kar ka gani ni kadai ina zaune ka ce a ga shi can a zaune shi kadai a ni da annabi kai ne baka sani ba so da ka jalisi iza akhalu jamal muhammad abokin zama na duk sanda nake banta ina zaune ni kadai to kamala ce tsabar kyawun fuska na annabi muhammadu wato wannan da ani da shi ya faɗi akan maganan salma da tanzani yana yawan kawo baituka da yawa akan irin wannan yana cewa wai fama shaka kalbin gidu mal gidu falhaha sarabun da da qala aminul munazzahi tasallaitu an laila wa maila wa tanzani da da aminullahi bil munawwi wai zuciyata bata kaunaci yan mata ba kai suwaye yan mata balha kai rabu da su sarabu kawalwai ne ya ce kawai ruwan kwanta ne hayaki ne za ka ɗauka kamar gaskiya ne da zaran ka maza zai gaba mu in mutum yana cikin mota daga nesa zai rika hango kan kwalta kamar ruwa amma hasken rana ne da ya zo yana jin ishi zai ga ashe rana ce ta haska wurin sai da ka auna kake gani game da yan mata kana tunanin kamar akwai wani abu na kwarai da ta matso kuma za ka gane sarabo ƙarya ne babu abu kawal wani ya ce kawai shi ne ce a tasallaitu na tuba rigar ƙauna an laila daga barin san laila wa maila da maila watan da ni da matan nan wata in ka kalle ta so ɗaya sai kai na dama so dubu bidaha da tsarkin Allah aminin laya amintaccen Allah da shi masu na almunawwahi abin ɗaukakawa a kan kowa a wani wuri sai ya ce ahimu bihi ina imuwa ina fita hayyaci bihi da san annabi Muhammadu ina hama gairi idan wani na ya fita hayyaci bi Zainabi da san Zainabu sanda wani na yake kaunar Zainabu to ni a lokacin ne nake san wato na fita hayyaci da soyayyar manzo Allah wata zikaruhu ambatan annabi in ji a wurina alazzu ya fi daɗi alazzu ki zaɓi shi ya fi dukkan abinci daɗi a wurina duk abincin da ka san ana sa a gaba a ji daɗin ci to ni wannan diwani ya fi dukkan abinci daɗi sannan yana cewa da'ani ne salma wa laila wa kallila tazakkura rabbati da da'ir musdala sai rabani da ambaton matan nan mai suna salma da laila kai ma ka karanta wa kanka yawan tunanin mata ma'abuta gashi mubtala abu cewa in ka biya tasu za ka yi nadama a wani yana ta zariniya ya salma lihanni wa wahshati wa qasi mariran wa wa aini talazzuzi ce salma ki rabu da ni ki kama gaban ki ki banni cikin bakin cikina da kewata ina ta gogayya da wani irin ɗaci na soyayya amma wannan ɗaci shi ne hakikalin jin daɗi na san annabi zalimi ki rabu da ni bi tafsarul amini domin tunanin aminin lahi fa innahu domin cewa shi manzo Allah malal qalbi ya cika zuciyata mali na hawa na hawa zikiraki manfazi maliman fazi ba ni da wata taga a cikin zuciyata na hawa zikiraki wadda za ta tura ni wurin ambatanki duk wata kafa wadda za a tuna wata mace a zuciyata manzon ya tushe babu wannan wurin a wani wuri na ce yi mona shauƙan birra ba da ya farta na wajen iya bani hubba ahmad wal farko wai mutane suna imuwa suna shauki suna kauna ga wata mata da ake ciwo da ita rababu ita ma a duniya a lokacin ta ba kyakkyawa kamar ta wa farsana da matan nan mai suna farsana amma zai ce wajen ini ko sana'ina da jazaba na da mayina da haƙiƙata wal farqu da shari'ata da sulukina da wartsakana habani ruku ahmada sun koya min san annabi ahmad a dagaba ahmadu a suluki ahmadu a shari'a ahmadu a haƙiƙa ahmadu a fana'i ahmadu a baƙa'i ahmadu a maye ahmadu a warƙaka ma ahmadu saboda ka ni da shari'a da hakika dukkan su abin da suka koya min soyayyar annabi ahmadu a wani wuri yana sa fahimtu an nijiji misali wala asku an al-mustafa al-muhtar man nahahu anhu wai fahimtu na wartsake an nijiji misali daga kaunar fararen kyawawan yan mata wala asku amma ban wartsake ba an al-mustafa daga kaunar al-mustafa zabin Allah al-muhtar zabin halitta man nahawu alhu wanda duk inda ka ganni wurin sa zai ko buta ka na dauka zan shiga ban daki wurin shi zai ma manzo Allah ya shafe min fuadi daga barin zuciyata kullu gairin duk abin da ba shi ba wa innahu sanidai cewa shi ma yakin Allah yusabbitu al-haqqi yana tabbatar da Allahu fi a cikin zuciyata wal haqqu fi ko Allahu la yamhu laila ko salma ko tallani zuwa gobe shi a wani wuri ko zai ce mahalin fu'adi hubba laila wa tanjabi wudadul imam al-hashimi al-mufakkari wai yace wudadul imam soyayya ko kaunar jagora al-hashimi ba hakiman dangi al-mufakkari abin girmamawa maha ya shafe an fu'adi daga barin zuciyata hubba laila kaunar laila wa tanjani da matan nan mai suna tanjani wannan duka sai radiyallahu anhu yana isara ne zuwa ga ainihin maqamat soyayyar kurbaniya gausiya jami'iyya fardaniya wane ne wace ce sai ta duk mata ne ai ai duk abin da ba annabi mace ne eh wannan sai kai ma ka koyi dabarar wannan bawan Allah da barayi suka tare su a mota ai ce da aka tare su aka ce kowa ya fito duk maza su fito maza je kwayan sai sun ya raɗe wurin mata sai yan bayin suka yi zuwa kai mai tsawa aka ce kai yaya yake maza je su fito kai kana ya ce a ran ku daɗe a yi duk wanda ba ku ba a yi mace ne to shi ne a nan shi warjalla ne ke gaya maka cewa da ale min salma wa laila ka raba ni da ambatan salma da laila duk in ka tashi nema nema annabi kawai ba matsali ba ba ta sai ka wahala to za a daraba la aqwama idan wato mutane suna jin dadin malahan ke dauke wa madnan da fadayin abubuwa na san zuciya da rubutu to ni ina jin dadi bikin lahashi da ambatan ba shi man dangi al-mukarrami abin girmama a wurin ki idza qarabu min zikr salma wa fartana fali fi madina hashimi huburu wai idan mutane suna jin daɗin ambatan salma da fartana to ni tabihu guru ni ina da wani irin farin ciki da murna fi madina hashi a cikin yaban bahashiman dangi yace karib ina jin daɗi da zikirin mustafa da ambatan mustafa zabin Allah fi hanbi ina mai alfahari da shi ali izzatu ina da wani irin girma da buwaya a wurin kauni bil mustafa wanda mutane da al mustafa zabin Allah duna ma ganzi ba da gumurzu ba girman nan na da yake gani ana tafiya kaulaha haka in za a je maulidi na ana cika motoci ana hatsari wasu na mutuwa wasu na tafiya kar ka ɗauka kantin ne ana da mutane aka zaɓe ni Allah ne ya zaɓe ni sai kowa yake bi na to da ka ba da gumurzu ba ba da rikici ba ne na zama babba a da soyayyar manzo Allah sannan yace فإن فاخر الأقوام حقا وإنني أفاخر بالهاد الأمين وأقرب إذا من يولي يسنا أرفاري لمقاماته wannan sha'ani ina raya matattun ya mutu wannan sha'ani ba sai kula ke ta ta ba akwai waɗansu wanda ana kiran su rijalu rijalu injiya al-ardi sannan akwai rijalul mali wasu tashi waɗanda su idan zai kusanci ruwa sai zama ƙanƙara sai bushe akwai wanda ya rasu a cikin su ana tafiya a teku sai aka ɗauke za a cefa sai teku ya zama ƙanƙara ya bushe ba dama jirgin ya tafiya sai aka dawo da shi sai aka tekun ya narke sai da ka su kun suka kusanci teku to sai ya bushe ya zama kamar ƙasa su taka shi kawai to duk dai makamin da wani wani zai alfahari da ke cewa inna ni sanidu cewa ni ufakhir bil hali ni ina alfahari da hadi mai shirin da halitta al'amina min tattan Allah wa aqrabu da shi nake jin daɗi wa madma'u kuma idza daraba al-aqwam malahan wa madma'u abun kwadayi din nan sai ce falam arju makhluqan wa lastu bidani ni ba na burin wani abun halitta kuma ni ba na kwaɗayi fi shakkin a cikin wani mutum wa shakkin banda mutumin da yuqarribu min rabbi yake kusantar da bayi ga ubangiji shi kadai nake kwaɗayi Allah Muhammad yace jami fi idza aqalu jamal Muhammad abokin zamana in kaga na ke banta jamal Muhammad shine kwarjinin kyawun fuskar annabi Muhammadu حبيبي لا العالمين مثل أبين تعليقي المعظم أبو الجرم ما سيكت أنفت به إنا تيجي سوى دشي وحدي أزمانا كريم كفاني جماله وتكاو فسك منزالة تائشين أن الجانيات الكيري daga kallon fararen kyawawan 'yan mata wasu tsaki waɗanda ake wasa da su a tsakiyar ɗaki to ni manzon Allah sallallahu alaihi ya ishe ni in zauna da shi in ɗebe kuwa da shi in yi zance da shi in yi murmushi in ji daɗi in kalle shi in ji daɗi in gaisa da shi in ƙare cikinsa a kan ƙarewa cikin fararen kyawawan ƴan mata yace idza jama'ul amwala idan mutane suna tara dukiyoyi da malamai suna tara kuɗaɗe da dukiyoyi wasu takaruda suna alfahari da ita ina da gida kaza a gari kaza ina da gona kaza a wuri kaza ina da almajirai adadi kaza a wuri kaza sai ce fafahari wa mali hubbu zaini malali ni alfahari na da dukiya ta soyayyar adan taron kiyama ni shi ne alfahari ba abin da ya dade da wani wane ne wane ne wane ne wane ne wane yace idza makaru makaran kufitu bi dhikrihi wa in maradun ya aruba bi shifayi inda mutanen duniya za su zauna su shirya min makin masu tabbate da na yi masu bi'ida suna yi masu alamtar kaifa na yi masu wane ne suna yi masu rubuta laya laya suna ɗaura kurciya ta kaya sama suna yi masu kulumboto na yi masu tsubbu na yi masu tsaji na yi sai ku kusi ku zikiri ni ba sai na yi dafa ba diwanin nan ya ishe ni ta kuɗi kuɗi za a kiyaye ni da ambatan annabi wa in maradun idan rashin lafiya ya aru ya rubuto mini fa fi shifai to waraka na na cikin diwani maganin ciwon da ke damuna yana diwani yace malal qalba hubbul hashimi falam anam dubari sahawir raqidun wa lam alam لأن جمالا في الوجود بأثره إذا ظهر المهبوب في الهين ينقسم فالأنوار والألوان والرقص والجنا تذكر أرباب البشائر في القرآن فيكون بك جل ربك ما أفكتاك عن كبير كيفوا سيكون حب العاشق كيف عاشمين دنجي malar kalba ta cika zuciya ta babu ko da kafa allura wadda son kuɗi ko son mata ko son girma ko son wani abu na duniya zai samu ya shiga annabi ya riga ya cika zuciya ta falam anan ya hana ni bacci diwari ta gani ina ƙasar farisa saunin raki tun walam alam ga masu bacci nan a gefe na makwabta kowa ya bacci ana ta nufari amma ni bacci bai fakko mini ba لأن جمالا دومين cewa kyau ilu biyu a cikin halitta da asili ba shi da yake za zaharar mahakumi idan manzalla sallallahu alaihi ya bayyana yanka tun take zai kare jirgini cikin iskaji duk wani kyau da kake gani idan manzalla ya bayyana a wurin to kyau zai koma muni ya zama duhu saboda balla kasu bil haqqi ala al yake falon wawo ka ga ainihin hasashen fitilu da kake gani a hotel hotel wani alwani da launi launi ka ga wannan fitilar ja wannan fitilar koriya wannan fitilar bulu wannan fitilar haka kala kala warran asu da raye-raye da 'yan mata suna yi wani juna da waƙe-waƙe daga ga ana yi tuzattiru arbaban fasa'ir bil kusan wanda yake gani da san da idan zuciya to shi dai ganin waƙe-waƙen bai ganin masu waƙan bai ganin raye-rayen bai ganin masu rawan abin da yake tunawa kai annabi muhammadu to da ka sai mutum ya samu ƙajja'atun basa'ir min rabbikum fa'abdun sai ya kai kun san annabi Muhammadu kuwa muka ce a shi ai kai kada ka san shi yace to annabi bawan Allah ne tajalla amma kuma wato tajalla ya bayyana sai da kawai shi ne shugaban kauni ya lahu kai mamaki ya tattara cikin annabi Muhammadu. Fatirul mutajallimi tunanin mai yawan kai kawo yana kumburi mutajallimi ukun mutul ajuwa dauran wataratan ba su ce ba to gunguri wato akwai abin da nake so in faɗa a kan annaba amma ina kallon suwaye wanda in an faɗa za su iya ji suwa za su iya fahimta to na duba na rasa wanda za su iya fahimta wanda za su iya fahimta wasu mutane ne ɗan kaɗan to shi yasa kaga ina ta tattan jini in je in dawo in je in ce mai abdu in ce mai sayyidu in ce huwal kullu minhum kullu in ce fa ahmadu sirru zati in ce mutane nan dai in ta saboda na rasa waɗanda zan azawa abin da nake so saboda abin da ya kamata in faɗa shi baya faɗuwa duk abin da nake faɗi bai wadatarwa abin da kuma ya kamata in faɗa shi ko baya faɗuwa shi ya sa shi ma tsiri ma mun mushri ke gaya masa laysa ma qad yuqalu fi kadimukun wanda zai da yuqalu laysa yuqalu duk abin da ake faɗi a kanka a ce kai gauti ne a ce kai shekul islami a ce kai kudi harbi zamini ga wane ne yace ai duk wannan baya wadatarwa yi ba kai ka inda kake ba yace amma inda ya kamata a kai ka shi kuma wannan wani soja a shi ba ba a yin magana yi idan ka yi tsani ba a faɗi ba a faɗin wannan wurin in ko ka faɗa to ka tabu ko ka a ce ka tabu ko kuma a ce to ka yi lalle khatirin mutajamjimi sai yace kadiri tunanin mutajamjimi mai kai kawo yana gurnani yana gunguni yana tunanin me zai faɗa iya fahimta ta hayyara yana tsimuwa cikin annabi yana tsimuwa cikin manzala don a abdul ne ta dalla suna ta wani sattunalun za su min gairi mazhari walau hataka al-insan min shiddatil hirsi zatin Allah ba ta samuwa ba ta hanyar wani mabayyana ba kace kana neman Allah amma ba ta wani abu ba a zatin Allah kurun kake so amma ba ta mazhabi ba suka ce kai wannan bai yiwa ko
kawaruquhu she yace mu'minin annabi Muhammad yoyin lawalima suna gajiyar da talikai hasbaha kirka su mu'minin ne Allah sallallahu alaihi suna gajiyar da talikai tun daga mala'iku rawhanai mutane aljanu ballantana dabbobi da jamadatu alƙalami allo farsi al'arshi wuta da aljanna dukkan halitta Allah mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gace ta hasruha a ce su iya kirga wa ma na sabat qadran
amma duk da haka mu'jizan manzon Allah ma na sabat qadran ba su hada kafada da kadarin annabi ba kaga mu'jizan sa ba za ta kirgu ba amma mu'jizan sa ba ta kai kadarin shi ba biliyon mujizarsa ba ya gaya ma halitta ba za su yi kirga ba to to mujizozin in aka tattara baki ya aka ɗauko ƙadaruhu daga cikin marati bihi sallallahu alaihi wasallama in aka sa a mizani to martabarsa ɗaya daga cikin martabarsa za ta ɗaga dukkan mujizozinsa baki da
liqahal muqaddam ga ɗaha tsarkin Allah al-muqaddami abin gabatarwa wato muqaddamin annabawa abin gabatarwa akan kowa da kowa dama imam nuzuri ya ce ai launa ta bakkadruhu ayatuhu bi zaman a hayasmuhu hine da adarsar liman dan mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kadarin annabi wato kadarin annabi ya fi mu'jizarsa da mutum zai iya tattaro mu'jizozinsa ya tattaro hatta qadrihi ya hada a wuri daya kuma ya gane abin da ya hada da in babanka ya mutu ya zama kashi a ya zama kasa a kabarinsa in ka miƙe ka kira sunan annabi da su naman shi da dawo ya haɗe ya miƙe ku magana da mutum zai iya launa ta barkabahu ayatu zaman a hayasmuhu da sunansa ya raya darisar rimani rijirtugaggun ƙasusuwa a kabari ina mutum zai iya to sai ya kira
ka fama ta lambiya sai ce amma ya ishe ka ka gane abin da ya zo للأنبياء da annabawa na mu'uzozi kenan kaga annabi Musa irin mu'uzozin da ya nuna annabi Ibrahim kaga irin nashi annabi Salihu annabi Dawuda annabi Sulaimanu annabi Isa kowa kaga irin nashi to gaba ɗaya su ai famin ayihi ayin nabiyina dukkan mu'uzozin annaba baki da daga ainihin mu'uzozin manzo Allah sai yana cewa famin ayihi ayatu wa kitabuhu jadidun ala dul zaman wala garwa dukkan muzorin annabawa muzon manzalla ne sannan littafin manzalla sabo ne matuƙar zamani su ko littattafan su sun tsufa yanzu ba ma sa aiki sun yi espiya ai mana akwai littafin da zaka maka hukunci da shi inna dina inda Allah islam wa man yaftaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu bayan kuma an sauka din da amma yanzu ba ba shi ake bukata qur'ani ake bukata yanzu saboda me ma farradna fi kitab min shay duka abin da kake nema a taurin littafin akwai qur'ani a hadisi manzo Allah ya gaya mana cewa duka wato littattafan da Allah ya saukar wa annabawa Allah ya tattare su baki ɗaya ya zuba su a cikin alqur'ani Allah ya tattare ilman qur'ani baki ɗaya ya zuba a cikin fatiha ya tattare fatiha baki ɗaya ya zuba ta a cikin basmala ya tattare basmala baki ɗaya ya zuba ta a cikin ba ya tattare baɗin baki ɗaya ya zuba ta a cikin ɗigon ba saboda haka gane ɗigon ba sai an bi mai diwani shi ibrahim ya koya ma Allah musalli wa sallim alal ba'i wa nuqdatihi wa shakalatihi Allah kai salati kai aminci bisa ba da ɗigon ba da wasalin ba ai mana to shi ne a ma'anan kafama a talil anbiya min khawari ya ishe ka abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabawa na mu'uzozi da keta al'ada dukkan abin da Allah ya ba su daga annabi Muhammadu suka samu wa ma laha da kuma abin da ya bayyana lil ashabi ga sahabban manzo Allah fi kulli malhami a cikin dukkan fagen yaki irin abubuwan da sahabbai suke nunawa na karamomi wato kenan kaza ka karamatin li ahli wilayati bayan duk abin da Allah ya ba annabawa daga manzo Allah ne duk abin da Allah ya ba annabawa da manzanni da waliyai baki ne daga manzo Allah ne wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bari aw rashfan min ad-din wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqatil ilmi aw min shakalatil hikami to wannan shi ne dalilin da ya sa wato ake komowa bakin ƙofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare saboda komai yana wurin sa amma wani duhu sai ya ce sannan mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zamanin sa ko makanin sa yani Makka ko kuma zamanin sa duk dai wanda ka dauka mauliduhu mahaifarsa azun bihi ka girmama da shi wato ka girmama zamanin annabi ka girmama mahaifar manzon Allah ka girmama inda aka haife shi wa ulumuhu ka girmama ilimin annabi bai karatu wurin kowa ba in aka yi rubutu ma sai ya ce me aka rubuta amma idan ya buɗe baki malamai in ka ce me yace zai ce Allahu a'lamu a bai karatu ba jibril ma da yace ikra ce manin qari amma sai ce nun kawai sai shi sai a ce akramukum Allah me kenan ce ai Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce qaf he mim a in sin qaf alif lam mim to duka waɗannan shi da shi a azim bihi wa ulumu ka girmama ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam wa isra'uhu ka girmama tafiyar da manzo Allah ya tafaddari tafiyar wurin shekaru kusan dubu hamsin amma a cikin abin da bai fi minti talatin ba zuwa arba'in ya je dawo wannan abin mamaki tafiyar kusan shekara dubu hamsin a yi ta cikin minti talatin to shi ne shi ka girmama wannan tafiyar da aka aka je a karɓo sallah aka karɓo shari'a aka karɓo ɗariƙa aka karɓo haƙiƙa ba haka ci ba hadisi Allah ya mun wahayi ya sanar da ni ilmai uku ilimi na farko ce in gaya wa duk kowa da kowa dole bai taɓa wuce za shi ilimi na biyu ce in duba waye zai iya in tura mai ilimi na uku kuma in gum idan na furta shi har wanda suke jikina ma ba za su yadda ba shine ilimin zoki ilimin fana'i shi sai shi ba manzo Allah bane zai gaya maka in ka kare cikin shi ne zaka sani kawai shi ba a fadin shi fanaitu bihi ba'd al-baqa'i fa yastawi baqa'i bi khair al-alamin fana'i shi yace ai da ni ma kai wannan tafiyar eh mana tar karbo ilimin ba a ko kana ganin ba da shi akai ba saraitu bihi aktabi jisma ahmadin fatamma liqa'un bayna zaini hunaliki هناك تلاشى الروح بالجزء ثانيا سفالية وقتي فيه بعد تهالكي yace lokacin ba a haife ni ba ruhi na yana alamul arwahi ya ga manzo Allah zai Isra'i kawai sai taso daga halara ya bi shi saraitu bi ruhi aktafi bisma ahmad na bijikin annabi ahmad to ka gani shi yasa in yazo maganan ma'rifa akan wannan ilimi na uku to kowa sai dai shi saboda an masa izini shi ke da izinin buɗe ƙofar hanyar da za a bi a sadda wannan ilimi to shi ne sai wace to ka girmama mahaifin manzo Allah ka girmama ilimin manzo Allah ka girmama Isra'il manzo Allah ba'da jamali bayan irin dunkulen kyau da Allah ya bashi al-mufakhkham abin girmamawa abin alfahari wa akhlaquhu ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam adlan adalci ne wa dinan da taushin hali da saukin hali da tausayi wa shiddatan da kuma tsanani idan ka ba Allah ka ga sauki in ka juya Allah baya ka ga zafi in ka zama na Allah to manzo Allah sai zame ma kamar fulawa in ka saba Allah sai zame ma karfi saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne ga wanda ya ba Allah mai tsanani ne ga wanda ya saba wa Allah
wa ilman sannan cikin ɗabi'un manzo Allah akwai ilimi wa judan akwai kyauta baiwa wa tuqa sannan akwai tsoron Allah kulli ma kan dukkan abin da aka ce sabo ne ba za ka ga ya karsu a zuciyar Allah ba balle ka kafa shi a wurin. kulli ma sun ya tsare kai daga barin dukkan abin da ake ce saban Allah da wani masu ne sallallahu alaihi wasallam ta'ala shimiyu shi yace tsarkin Allah ba hashiman dangi wa ma dalla wa ma balla bai bace ba wa ma gawa bai karkace ba fasurata wan najmi kaga surar wan najmi idza hawaye tutluwan je ka karanta mana wa tafahami sannan ka fahimta ba wai karatun kawai ba da ko wanda zai karanta amma bai fahimta ba wani zai karanta bai fahimta ba shi ko fahimta shine karatu ka fahimci abu to shine ka karanta shi karanta mana suran mu ji.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألمه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم
malam sunusi Allah ya saka da alkhairi shi ne shehu ya ce to in kana so ka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla wa ma gawa je ka karanta suratul najmi sannan ka fahimci abin da take nufi ترى المصطفى sai shi za ka ga Mustafa zabin Allah sallallahu alaihi wasallam زهرا وبطنا zahirin shi da batinin shi za ka gani a cikin a cikin wannan sura in mai karanta ba gashi ba sun magana baɗinin manzon Allah ne fatatalla zahirin shi fakana qaba qausain au adna
وتصفرا wa tasfaran sai ka rabauta بسر da wani irin asiri من أسرار الإله daga asraran ubangiji مكتم abun korewa in mutum ya karanta suratul nasr to zai samu wani irin asiri na Allah wanda ke koyayye ne a cikin a cikin alqur'ani
ترامها مال النوم بالشوق منشدا على إنسابا أيها الرفع ما مال النوم shi ya ce idan kai kokari ka duba suratul nasr a ciki ne za ka ga abin da ya hana ni bacci
بالشوق da kauna منشدا ya sa ni rubuta diwani على ka sani ya rasulullahi إم صباحا fanta lafiya ka waye gari أيها الربع ya kai wannan shugaba sadauki واسلمي in gari ya waye kuma ka taka lafiya wasu nan taka lafiya
ترى منظرا ها
idan ka duba suratul najmi tara manzaran za ka ga waɗansu irin idanuwa a cikin wata irin fuska mai haske hama alfu'adu wadda alfu'adu zuciya hama ta fita hayyaci بحبه da san ne wannan idanuwa a cikin suratul najmi za ka gani
ويسبك to waɗannan idanuwa da nace idan ka duba cikin suratul najmi za ka gansu fayusli ka su za su mantar da kai الليلة daga ƙaunar matan nan mai suna laida وميلة da matan nan mai suna maida وتندمي da matan nan mai suna tandami wadda ganin ki ɗaya nadama ki dubu in aka ganta so ɗaya to nadama so dubu وهند za ka manta da matan nan mai suna hindu وداني za ka manta da ta'adu أو سليمة za ka manta da matan nan mai suna sulaima وزينب za ka manta da zainabu وفاطمة kai za ka manta da matan nan mai suna fadima وسلمى za ka manta da salma وأسماء za ka manta da asma'u ومريم za ka manta da Maryam. Eh, In har ka karanta suratul Najmi duka waɗannan matattaki waɗanda suka ci kofin duniya na kyau, to za ka manta da su. An yi matattaki da yawa a wannan lokaci akwai Lubna wadda wanda iso ta ana kiran shi Kaisu ɗan Sarihu, akwai Lailal Akhiliya wadda Umairu ke santa, akwai Azzatu wadda suka yi soyayya da Kusayyiru, akwai Basniyatu wata suke soyayya da jamilu dan ma'amari akwai zulfawu wata suke soyayya da mu'ammalu akwai asma'u wata suke soyayya da murakkish akwai fadimatu yar munziru wata suke soyayya da murakishul asgari akwai afara'u wadda suka yi soyayya da urwatu dan hizamu akwai hindu wadda suka yi soyayya da amru dan adlanu akwai nahalatu wadda suka yi soyayya da aliyu dan udainu akwai lafsatu wadda suka yi soyayya da muhazzamu akwai mayyatu wadda suka yi soyayya da zurrummatu akwai kunyatu wadda suka yi soyayya da kabusu akwai mailawu wadda suka yi soyayya da muhabbalus ta'adib akwai mawiyatu wadda suka yi soyayya da hatimu akwai ummul banin wadda suka soya da wabbahul yamani akwai jumala wadda suka soya da da da kibru dan diraru akwai hamzata mace ce wadda suka soya da namru dan tulabu akwai nu'uma wadda suka soya da badaru akwai ta'adi wadda suka soya da amru akwai surayya wadda suka soya da amru dan rabi'atu akwai salamat wanda suke soya da ahawas akwai zainabu wanda suke soya da nusaibu akwai fauzatu wanda suke soya da abbas dan ahanabu akwai umamat wanda suke soya da abu kais akwai sulaima akwai tandani wadda su waɗannan laila da da da salma da tandani su manya ne sosai su tarihin ya bi duniya baki daya akwai kuma lailan aliriya wadda su suya da kai su dan mulawahu wanda tarihinsa ya dukonya abubuwan da ya yi ya na ban mamaki da aka sani wanda ya taɓa yan karakumansa din a kan kare da ya gani saboda soyayyar da yake mata ya sauka a kan rakumin shi ya yanka aka ce saboda da ya yanka ya ce wannan karen da ya yanka rakumi ya yi kama da karen da ya gani a garin su laila saboda san da yake mana sannan idan ya shigo garin su daga farkon gari duk gidan da ya gani zai je sumbanci gidan ai ce masa dan ne kake haka ya ce amuru ala diyari diyari laila uqattilu zalci dara wa zalci dara wa ma hukku diyari shakamna qalbi walakin hukku man sakana diyari yace an ga muku gidajen nake so da wannan fentin da aka yi da wannan siminti duk ba wannan nake so ba wata yarinya ce a garin sunanta Laila san da nake mata yaka duk gidajen garin ma ina son su to da kashi sa nake bin gidajen ina son banta sai da soyayyar ta ya kai masa wani irin makamin da sai da ta kai baya cin abinci ya rame ya fita hayyaci ya gudu ya fita ya je samu wato rairari sai ya baiti ɗari biyar a lokaci da yana yi yana sharewa. tun haka sai iya mahaifinsa sai ɗauko yayyansa da yan uwansa ce su taya shi ne don da suka hango shi yana zaune na yan rubuce-rubuce na yan wake-wake shi kadai bi yara ne ya ko da ya daina cin abinci suna ta sanda bai hango su ba da suka zo dab da shi ya hango su ya tashi zai gudu bayan ya gudu sai baban ya ce ka yi hakuri ka dawo yarinyar nan dai da kake so baban ta yayi alkawari zai ba ka yayi da duk abin da kace to da ka daina yan guje-guje ka dawo yanzu kai baka tsoron Allah a matsayina na mahaifinka babanka tana can ba ta cin abinci ga ƴan uwanka duk sun damu ka tsaya mu magana da kai za a baka ita to da ya ji wannan sai tsaya da ya tsaya suka zo aka yasa da baban baban ya zaunar da shi aka ba shi ruwa ya sha aka ba shi abinci ya ci to sai baban ya ce kai yanzu jin daɗin ka ne bakanta mana ga mahaifiyarka can ta kasa cin abinci ba ta baci akan wata yarinya mai katon baki gajera mai harara garki mai hacciya bakakirai a cikin danginka ba ko da ta yi da kyau ba sai ka zo a baka ba yana gaya masa wannan sai ce ya qulu li alwashu na layla kasiratu alayka zira'an ardu layla wa uluha wa inna bi aydiha la amruka shuhudatun fa qultu kiramu at-tayr shurul uyun wa ja'izatun fawha la ba'sa innaha munatabihi bal kullu nafsi wa suluha wai da baban shi ga faɗo da sai ce ka ji makulmata magulmata wai ne dace gajera yace to naji ko da tsawon laila bai fi kamu ɗaya ba haɗinta ma bai fi kamu ɗaya ba ina son ta haka kuma da kake cewa wai idan ta harara garke wani hakiya ai manyan tsuntsaye ma ka idanun su ya ce kuma ya ce wai gajera mai katon baki babu matsala ta inna hamuna kabiri ita ce kurin hanta ta ni zuciya ta ita ke ita take so to da ka ba wani matsala to da aka yi haka sai yan uwansa suka zo dai aka tashi gida da kyar da daddare sai wasu manyan yayyansa sun suka zauna da shi suka ce gaskiya wannan soyayya ta ka akwai shikiyanci a ciki fa da za da ka ga dama da ka ce san yarinyar nan a zuciyarka ya kamata ka cire santa wannan ra'ayinka ne kawai ba daga Allah bane sai ce wa qalu law tasha'u salauta anha fa qultu lahum fa inni la asha'u وكيف وحبها ألق بقلبي كما ألقت بأرشية جلاء لها حب تنشأ فيه عادي فليس له وإن هجرت هاء wai sai ce ‘yan uwana suna cewa in ka ga dama za ka iya barin kaida sai na ce musu to ba zan ga dama ba ba shi ke ba to ba zan ga dama ba sai in la a shawu na ki in ga dama wa kai wa ta zan ga dama wa hubba alhali santa alifin dukan ya riga ya ɗaure zuciyata kama alikat bi arshiyatin dila'u kamar yadda ka san guga a ta igiya dinga jefa a rijiya ana ɗaukowa ta riga ta zarge zuciyata laha hubbun tana da wani irin soyayya tana sha biyu fadi wanda ikinu daga cikin zuciyata alaysa lahu wa in zujiran tihahu alaysa lahu intihahu bai da ƙarshe wa in zujira ko da ko za a tsawatan mini ko da za a kashe ni ba zan batta ba to ƙarshe ma dai sai da aka sai maka yan uwa da dangi suka ce kai wannan yaro naka yayi nisa da aje ka ba a roƙan mai Allah da aka je ka ba ana addu'a ana addu'a shikenan da aka yi addu'a sai baban shi kira shi sai aka ce mana to ka gani an yi addu'a kai ma ka roƙi Allah ya cire ma soyayya yarinyar nan sai ce baban nan zan ce ka ce Allah ya cire ma santa da ya daga hannu a cikin jama'a sai ya ce Allah ka ƙara min sallaila da ƙaunarta to sai baban ya dake shi da baban ya dake shi shine sai ya ce ya ubangiji na tuba daga dukkan laifukan da nayi na san na yi laifi ina da laifuka cewa Allah ka yafe ni duk kurakuran da nayi wanda na sani da wanda ban sani ba amma Allah ina shaida ma tun a duniya ban tuba daga kaunar Laila ba dan a sani ma kar a cewa in na ji sun na munafiki a ina nan akan bukata Allah to wai ana cikin dawahi ana ta kiran Allah ana ta zikiri shi kawai da ya miƙe sai ce zakartu ki wala hajitu lahu da titun bi makkata wal qulub la hawa jibu fa qultu wa ana fi baladin haramin bihi wallahi akhlasat al qulub atubu ilayka ya rahman mimma aniltu faqad tazahartu zudur fa amma min hawa layla wa tarki ziyarati fa inni la atubu wa kayfa wa intaha qalbi rahim atubu ilayka min hawa unibu sai ce Allah a sai ce laila ga mafa a garin maka ga na a harami ina ta ambatai alhazai kuma suna ta ihu ni ina ta ambatai alhazai na ta ihu a maka ga zuciyoyi sun zafi ya ce to ni na faɗa ko a maka ma na tsarkake mahabbata gare ki na tuhu zuwa gare ka ya rahmanu daga dukkan abin da na aikata hakika duk zunubai na sun bayyana amma Allah ina shaida ma ban tuba daga kaunar Laila ba ban tuba daga ziyararta ba ana komawa aikin hajji na koma gida ita zan fara gani ba baba ta ba wa kai ba wai ta yaya ma za in tuba wa inda ha kalbi rahino alhali na ba ta zuciya ta ce gina ta bani kudin kuma na kashe na kai zuciya ta ce gina kuma ta biya na kashe kudin saboda haka dole muna tare kawai ba yadda za a yi sai bayan an ƙara sai ce to wa in uda laila fi hayati lam yatub ila Allah abdun tawbatan la tuba Allah in ka bani laila wallahi zan yi wani irin tuba cikin duniya ba a taɓa wanda ya tuba irin wannan ba amma an baka bani ta ba muna nan dam to shi ne shi ne zai kai da ayi ne su ma wa laila kai irin wannan soyayya rawani da ita da Allah wa kullu mulukil ardi shi ce kai ga yawa farakunan duniya ma masu kwarkwarori din nan da suke tara mata take kyawawa namat uyunuhum gaya musu makafi ne idan su ya makanta wa hadha ka mulku wannan soyayya da muke kai shi ne mulki la yubahu fikra wanda ba a siyan sa da kuɗi da alkalka manzo Allah ya kira halitta mola zuwa ga Allah ومنهم مصدق a cikin su akwai wanda ya gaskata annabi ومنه جهود a cikin su akwai wanda ya jayayya da manzan كافر da kafirci لم يسلم bai sallama ba bai musulunta ba ففرق أدنى ذا الكتائب to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba runtunonin sojoji na yaki فيهم a cikin kafirai يذوب لأسياسه ya zubu kulla mikizai kullu mikizai dukkan takobi kayawa tuni na wuce ya zubu yana narkewa li asiyafin lahum in yi karo da takobin sahabbai duk karfin takobi sahabi ne fa bai da takobin ma zai ɗauko zai je karyo reshen itaciya amma saboda imani da ƙaunar annabi da ke zuciyar shi idan kafin ya kawo sara da takobi in ya sa reshen itaciya sai takobin ya kai kuma ya kashe shi'a
تراهم ce shi za ka ga sabon annabi كأن الموت kai ka ce mutuwa فيهم a cikinsu حياتهم shine rayuwarsu sun fi son mutuwa akan rayuwa وأقدامهم amma abin mamaki wanda za ka gan shi a gaba-gaba خير الورى shine biyayyen talikai التبسم yana murmushi ana yaki yawan ba na waye waye ne murmushi ana yaki kana tunanin iyali da mata a gida amma saboda manzala kowa ɗansa ne shi yasa shi su manzala bai yaki ba قال هاشم ما كذا بلا تصدق قرانا ورد دلاله manzo Allah ba yaki yayi ba ya dai kwaɓi mutane ne kai ku daina kafirci ku daina kaza ku daina kaza waɗanda ko aka kashe aladu ne da jakuna da karnuka ba a kashe ɗan adam ba ko da in ji shehu sai su dole ga annabi ya kashe to alade ne kawai Eh, bai bai kashe mutane shi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gaba yana murmushi إذا ما وطيتم idan gumurzu ya kai inda ya kai كرهمي ya yi zafi hakika ليس قائما مقامك الشر wato laisa ka'iman makamaka ba za a taɓa ganin wani a makaminka ba in yaki ya zafi kowa gudu yaki amma kai kana nan inda ka tafi ko girba ka yi sai na ali ce mu ne jarumai duniya ta san mu jarumai ne amma idan yaki ya yaki da annabi muke yin garkuwa da shi nake ɗoya a bayan doki ya dinga tare mana duka
مقامك شر makamin ka ɗaya ne kai kaɗai ne a wurin في الجيوش الأرمرم a cikin wato sojojin taron dangi duk girman yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya motsi shi kadai ne a wurin bai guduwa فأجدر خلق الله manzo Allah shine mafi jarumta halitta Allah
طه sarkin Allah محمد abin yabo sama da ƙasa وأزكاهم mafi kyautar su نفسا a rai لدى كل مبنى wato yayin samun dukkan ganima in an samu ganima manzo Allah sai rabar da ita kawai ya koma gida abin فأقلم بدنيا الناس ka karanta da duniyar mutane عند نبينا a wurin annabin mu bai damu da ita ba mutane suke daukar duniya da wata kima amma manzo Allah ba abin da ya dame shi da ita haka ce Ibrahim ba abin da ya dame shi da duniyar nan duniya ta bi shi dole a tafsiri na je na faɗi da kunne na naji yana cewa dalabna al-faqr fa ja'ana al-kina wa farra an-nas min al-faqr wa farra an-nas min al-kina fa ja'ahum al-faqr yace mu muna neman talauci sai wadata ta zo mutane suna gudun wat- kun- suna gudun wato a wa- talauci suna neman wadata sai talauci ya zo musu saboda haka in ka nemi Allah sai ka samu wadata فصيام و- وقت الوجه shi ya ce duk ɗaya ne a wurin manzo Allah yayin da aka samu أو وقت ال- نعم وقت الوجه أو وقت المغنى المعدن ko kuma lokacin da aka rasa akwai da babu a wurin manzo Allah ta ɗaya ne فيؤتي manzo Allah yana bayarwa ولا يؤتي baya ragewa وغير منكس baya kauyewa تراكرا zaka ga raƙuma يؤتي manzo Allah yana kyautar su بوجه مكسل da fuska ita ma fuskar kyauta take hannunsa ya baka fuskar sama ta baka ka san da daɗi mutum ya ma kyauta yana murmushi wani ko zai ma kyauta ne yana yana abin nan saboda haka Allah ya ba mu kyauta Allah ya sa hannun ya zama abu da yake
أتيتك sai ya ce na zo maka ya rasulullahi يا خير البرية ya biye yan talikai أبتغي ina burin منالا kyauta يسيما mai gwaɗi babba من جواد daga mai kyauta قسمي mai yawan rabo sallallahu alaihi wasallam mai ba da duk abin da yake hannunsa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta yana murmushi mai kyauta da duk abin da yake hannun shi وتعلم ya rasulullahi ka san حاجات الأبي bukace bukacen wannan bawa جميعها baki ɗayanta أراني ni ina gani na استلمت كلها na karɓe su duka a hannunka
من خير مسلم daga fiyayyen wato musulmi mai sallama wa Allah manzo Allah yana bayarwa dan ya san na Allah baya karewa wanda yake tunanin na Allah yana karewa shine yana bayarwa yana ragewa amma wanda ya san taska Allah ba ta karewa zai dinga cewa cewa ne kawai. in ma abin da ke hannun sai kare ba zai sai zai gaba komai saboda me ya riga ya dogara da Allah ma inda kuma yan fadu ma inda Allah baki
عليه الصلاة الله yau ce salatin Allah ya tabbata gare shi ما هن عاشق matukar mai beken kauna yayi nishi وما نيل حاجات matukar kuma ya samu bukace-bukacen shi آه المكان da tsarkin Allah abin girmamawa وآل da alayensa أصحاب da sahabbansa كرام manya-manya أجلة madaukaka نجوم الهدى